للسميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانا جن أن سند عن قوتا وأن سند يو تلاتن قوتا المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دهولي دغي حدود أربعين وما يو قوما قوتا قوما ميلادية دهولي دقوما شاتقس Allah ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta wannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 71 Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala anhu mun ji wane ne shi sannan aka kawo wani batu da ke da alaka da yadda ya karatun alkur'ani da yadda aka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana shi ya zama ya ɗaga murya a cikin karatun alkur'ani duk da cewa riwaya akwai maganganu a kan ta kamar yadda muka yi bayani a karatun baya shi ne sai malai ce ƙala al'imamu abu hamidin al-ghazali rahimahullah الإمام الغزالي رحمة الله عليه يا فداء شلتاف إحياء علوم الدين يتي وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا في حنير دزاء بدو من أحد حديثا سكتكو أتقان جونة wasu suna cewa a daga karatun alkur'ani a daga murya wajen karatun alkur'ani wasu kuma suna cewa kada a daga to ya za ya haɗa hadisan suna cewa i'malul kalami aula min ihmali sannan suna cewa aljamu aula min tarjih kullun a haɗa hancin nasusa waɗanda ake tsammanin kamar sun ci karo da juna kowanne a bashi ma'anar tafi cancanta da shi ya fi fiye da a ɗau ɗaya a yi wurgi ɗaya ya fi a ɗau ɗaya ɗayan kuma a yi wurgi da shi ya zama ba ya aiki da shi ba shine الجمع أولى من الترجيح وشين سيتي إن كان الإسراء أبعد من الرياء إذا بوي كراتن القرآن متين يعيش قسى قسى يبوي مريسا بوي ورق تتفي أبعد تتفي نيسا تمتم من الرياء دقير الرياء فهو أفضل في حق في حق من يخاف ذلك to yin ƙasa-ƙasa da murya mutum ya ɓoye muryarsa shi ya fi a haƙƙin mutumin da yake jin tsoron ya za ta iya shafarsa in mutum yana jin tsoron yin riya to ya yi karatunsa a ɓoye shi ya fi kada ya bayyana karatun alkur'ani fa illam ya khafin riya'a idan mutum bai jin tsoron ya bil jihar fa'in lam ya khafin riya'a idan mutum bai ji tsoron yin riya ba bil jahari ta hanyar bayyana karatunsa wa raf'i sauti da kuma ɗaga muryarsa fal jahar wa raf'i sauti abbalu to mutum ya bayyana karatun kuma ya ɗaga muryarsa shi ya fi li'anna al'amala fihi aksau domin mafi yawancin riwayoyin da aka ruwaito su suka fi yawa cewa an bayyana karatu an yi kuma wani ya ji wali an na fa'ida ta huta ta'adda ila ghairihi sannan kuma fa'idar tana tashi daga mai yin karatun ta kai zuwa ga wanda yake kusa da shi kana jiyar da wani kana jiyar da wani karatun alkur'ani wannan fi'ul muta'ajji abdul min al-lazimi sannan suna cewa amfanin da zai amfane ka kuma ya amfani wani ka to shi ya fi minan lazim fiye da amfanin da kai kadai zai amfana duk abin da za ka yi ya zama ya amfanar da kai kuma ya amfanar da wani to an fi son wannan fiye da amfanin da kawai kai kaɗai zai amfana shi yasa ku kalla hatta a kafara malamai suka fi son kaciyar sannan abin da ke biye maciyarwa shine yan tabawa sannan da ƙarshe sai azumi sai azumi saboda ciyarwa za ka ciyar da mutane sittin kuma an siffanta su an ce masaki in kuma ranta rantsuwa ce asharatu masaki miskinai goma to ya fi fiye da mutum ya yanta baiwa ita kadai saboda amfanin yanzu daga shi sai baiwar ko bawa sannan yanta bawa tun da ya zo muta'addi ya wuce shi ya shafi wani to shi kuma ya fi mai ya fi asiya ya fi yin azumi ya fi yin azumi to shi yasa a tartibin suka ce tsarin haka ya fi al-it'am thumma al-itq thumma as-siyam ciyarwa sannan sai yantawa sannan kuma sai yin azumi domin azumi mutum ya shi kadai mawa shi kadai ma kansa to kullum abin da musulunci ya fi fifitawa kenan ka yi abin da zai zama ba kai kaɗai za ka amfana ba wali annahu yuqizu qalbal qari'i sannan karatun alqur'ani a bayyane ya fi motsa ya fi farkar da zuciyar mai karatun in karatu in kana karatun alqur'ani kai ka fi ji a zuciyarka cewa karatun alqur'anin kake wa yajma'u himma wa yajma'u hammahu ila al-fikr fihi sannan yin karatu a bayyane shine ya fi tattaro zuciyar mutum da himmarsa zuwa ga yin tintintini a game da karatun alkur'ani in mutum yana yi a asirce wani zuwan sai ma shi dan zai ta kama masa wasu wasi amma idan a bayyane yake to sai ka ga ya tattara tunaninsa ya tattara a waje daya wa yasrifu sam'ahu ilaihi sannan kuma wannan ya fi karkatan masa da jinsa zuwa gare shi zai zama kana saurara abin da kake faɗa wa ya tsudun nauma sannan kuma yin karatu a bayyane yana koran bacci wa ya zidu fin nishaɗi sannan kuma yana ƙara kartashi yana ƙara kartashi sannan wa yuki zughayrahu min na'imin aw ghafilin sannan kuma in kai karatun alqur'anin ana buƙatar ka tayar da wani to karatun ka sai tayar da wani mai bacci aw ghafilin ko kuma wanda ya kasance ga falalle wanda ya manta da karatun alkur'ani in kana karatun alkur'ani wani ya ji kana yi sai ji ka motsa shi shi ma sai ji yana son ya karatu wa yunashituhu sannan kuma yana sa masa shi ma karsa shi ka tayar da shi bacci in kuma rafkanan nan ne ya manta ka tayar da shi ka sa shi ya karatun kuma ya ji karsa shi a cikin karatun alkur'ani akwai fa'idar da bai faɗa ba ita ce sannan wani sa'iduhu alal hibzi sannan shi ya fi taimakon mutum a wajen hadda shi yasa suke cewa alkira'atul jahriyatu lil hifz wal qira'atu sirriyatu lil fahmi karatun da kawai kana buƙatar ka haddace ne kai hadda kake buƙatar ka yi to bayyana shi ake in kana son ka yi hadda hadda ka ta zauna to duk karatun da za ka yi ka yi shi a bayyane amma karatun da kawai fahimta kake son ka yi kamar karatun jarida to nan kuma ba wanda ya ce ka bayyana da ka ji mutum ya rike jarida yana yi a bayyane to kila koyan karatu yake yana so ya iya karatu ne ba wai abin da ake yake cikin jarida yake so ya gane ba a so yake iya karatu yana tadribin kansa ne yana ma kansa yana yana koya ma kansa karatu qalu sun ce ومهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل duk lokacin da irin waɗannan niyoyin da aka lissafa na fa'idojin bayyana karatu suka zama sun halarto wa mutum a zuciyarsa faljahu afdal to yin karatu a bayyanan shi yafi mutum yayi a bayyanan shi yafi fa in ijtama'at hadhihi an-niyatu tadha'afa al-ajr a lokacin da mutum ya zama ya haɗa waɗannan niyoyin to ta za'afa al'ajir sai ladan sai zama ya nunku sai ladaddakin sai kasance ya nunku mun gane kun ga ka'ida kenan so da haka babu ba a cewa karatu ko da yaushe a yi a bayyane ya fi karatu a boye sannan ba a cewa karatu a boye ko da yaushe ya fi karatu a bayyane a'a kowanne za a kalli wanne ne da aka fi bukata wannan wutar wani ratsi ne kawai mana ya mana saboda ya kawo wancan hadisin da al-imam ibn muhammad ibn sa'ad ya fitar da shi a cikin tabaqat nasa da abdullahi ibn huzafa ya zo yana yin karatu a bayyane manzo su ne ce la tusammi'ni wa sammi'i Allah in sahata riwaya eh riwaya ta inganta abu na gaba da ke da alaka da siran wannan babban bawan Allah wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بايا حلتا أيما وني مهلوكي داعا أي مسا بيايا في معصية الخالق أو جن سابا ما مهلكي الله مدوك تنسكي دو وني متن دا متين سيكي to bai sai ba da umarnin da ya zama na saba ma Allah bane kuma a bi shi duk matsayin mutum idan ya ba da umarnin da ya zama saban Allah ne to za a aje masa wannan umarnin nasa abi na annabi sallallahu alaihi abu na Allah madaukakin sarki umarnin manzo Allah su sama ko umarnin Allah domin manzo Allah sama la ya'muru bi ma'siyati manzo Allah su sallama baya umarni da sabo la ya'muru illa bima yurdi Allah duk abin da annabi sama zai ce ayi to Allah ya yarda da wannan abin sannan manzo sallallahu annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha to wannan ita ce ka'ida to wannan wata kissa ce za a bamu ta wani abu da ya faru da Abdullahi bin Hudafa radiyallahu anhu da wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an abi sa'id al-khudri qala daga sayyiduna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu sa'ad bin malik ibn sinan radiyallahu anhu yace ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wata jama'a domin baya ciki ya aike su domin su je su yaki shine sariya alaihim alqama ibn mujazziz manzo Allah sama ya sanya sahabansa da ake ce musu alqama ibn mujazziz ya zama shine jagoran shine commander wa ana fihim ni kuma abu sa'idin ina ciki ina cikin wannan yan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika su فخرجنا في مكفتا حتى إذا كنا ببعض الطريق حسيد مكقي وتحنيا استأذنه طائفة سي وسو جماعة سكتتو زام غبا زام بتشن زام بتشن أما دك ننس ذات حالي فأذن لهم سي باس إذني وأمر عليهم عبد الله بن حذافة sai ya ce to abdullahi bin hudafa sahabin mu kenan wanda ake ba mu sirar sa ya zama shine shugaban waɗannan waɗanda suka bangare din suka ce za su biyo ta hanya kuma shugaba alqamatu bin mujazziz ya ba su umarni ya yadda da cewa ba su izini ya ce su tafi wa kana min ahli badr dama an faɗa mana cewa shi abdullahi bin hudafa yana cikin albadariyu ya halarci badar shine shugabansu wa kana fihi di'abatun shi kuma abdullahi ibn huzafa wani mutum ne mai ban dariya shine di'aba yana son abubuwa na ban dariya ya bada dariya haka dabi'arsa take shine yake ce masa di'aba ai fihi naw'un min al-fukaha yana da abubuwan ban dariya فبينما نحن في الطريق muna cikin tafiya in ji abu sai mai khudiri muna cikin tafiya a hanya fa'auqada alqawmu naran yastaluna biha sai waɗannan jama'ar sai suka hura wuta suka hasa wuta yastaluna biha domin su jiɗe ne domin su dan motsa jiki su dan gaggasa jikinsu wa yasna'una alaiha sani'an lahum sannan kuma su ɗanyi wani abu kamar misalin a ce waina ko kuma gurasa su gasa ta ko kuma su gasa nama dai shine wa yasna'una alaiha sani Allah su ɗanyi wani abu dai da wuta wanda zai amfane su kamar girki ko a dafa ruwan zafi wanda za a yi wanka ko kuma makamancin haka ko kuma a haɗa ruwan shayi da za a sha إذ قال سيتي أليس لي عليكم السمع والطاعة سي عبد الله بن حذافة سيتي آه ba yanzu yanzu ba wajibi bane ku mun ku saurare ni kuma ku mun biyayya domin ni ne shugaban ku ai qalu bala suka ce eh gaskiya ne ba in ka ba mu umarni yanzu za mu ji kuma mu bi qala fa inni a'zamu alaykum bi haqqi wa ta'ati illa tawasabtum fi hadhihi an-nar sai ce to na daura niyya a zuciyata da haƙƙin da nake da shi a kanku da kuma ɗa'ad da aka wajabta muku ku yi min illa tawasabtum fi hadhihi an-nar yace kowannen ku ya tsalla kawai fada cikin wutan nan ku shiga wuta kawai faqama nasun shikenan sai wasu mutane suka tsayu suka miƙe fatahajjazu shikenan kowannen su kawai ya daura damara ta tsalta ta fadawa cikin wuta حتى إذا ظن أنهم واقعون فيها أي حتى إذا تيقن كينا الظن ليس في بابه حسي دي تبتد فذات ففادا وتنبا قال سيتي أمسكوا يتهابا أكوش جمنا إنما كنت أضحك معكم أي كوي أبني الأنبان داريا نكي akwai riwaya ta zo tafi wannan fadi sai suka ce ba za su shiga ba ya ɗaure ya ce sai sun shiga ya ce sai sun shiga wasu suka ce to ai shugabanmu ne mu shiga mana sai wasu suka ce a'a abin da fa ya sa fa muka biyo hanyar nan shine don mu guje ma wuta wutar lahira to ya za a ce mu shiga wutar duniya sai ba za mu shiga ba shi suka rinjayi waɗanda suka ce ba za waɗanda suka ce a shiga da suka koma wajen manzon sama suka bashi labari manzon ya ce wallahi da kun shige ta ba za ku fita ba da kun shiga wannan wutar to kai tsaye ta lahira za ku wuce saboda saban Allah ne ya za a yi mutum ya zo shiga wuta da hankalin shi mutum ya zo shiga wuta da kansa hatta azabtar da abu an hana mu ma azabtar da abu da wuta la yu'azibu bin nari illa rabbuha ba mai yin azaba da wuta sai shi wanda ya halarci wuta falan ba qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zalika lahu da suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai suka ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abinda jagoran su Abdullahi ibn Hudafa ya sa su shi فقال سيتي من أمركم بمعصية فلا تطيعوه من أمركم بمعصية فلا تطيعوه duk mutumin da ya umarce ku bi ma'asiyatin da wani sabo fala tuti'uhu to ka ku masa biyayya manna cin siyagul umumi sannan kuma sai ga ga ga ta tazo a matsayin abin da na kira ga ta tazo shi shi yaki sharti da ta'ammat man amarakum bi ma'siyati duk wanda ya umarce ku da wani saba ma Allah to fala tuti'uhu ba da kansa innama ta'atu fil ma'rufi ana yin da'a ne abin da ya zama Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kuma yana san sa an san shi a shari'ar musulunci shine za a sa mutum yayi wannan yana cin abin da ya tabbatar da kafircin yahudu da nasara ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam adi ibn hatim da yazo yace ai ma na abudu manzo sun yace a'a ba sa halatta muku haram kuma su haramta muku halas fa tuti'uhum kuma ku yi musu da'a shi ce fa tilka ibadatuhum manzo sai ce to ai kun bauta musu kenan wannan ita ce ake ce mata shirku ta'ati shirka a da'a Allah ya bada umarni wani kuma ya bada umarni sai ya zama umarnin wancan ya ci karo da na Allah sai abu na wancan to an masa da'a kuma an bauta masa an bauta masa Allah subhanahu wa ta'ala shiryatar da mu to kun ji wannan an kawo wannan kissa saboda tana da alaka da shi sahabin mu sayyiduna abdullahi ibn huzafa ku duba matsayinsa yana cikin mutanen badar yana cikin annuqaba amma duk da haka manzo sun ce man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'uhu duk wanda ya umarce ku da ku saba ma Allah to kar ku bi shi babu da'a kan ba sa ku yi masa da'a ba Allah shiryatar da mu wallahu a'lam